أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسن وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
akwai wani yana cin wannan yana su wannan yana yana yana su suka na jiya mun kwana cewa Allah yana kira muminai ne zuwa ga gidan aminci shine aljanna yana kiransu shiga aljanna da kiransu da imani yana kuma shirar da wanda ya so ga tafarki mai yanke wanda ya so ko bayi da wayo to sai ka ga shi wayonsa yana neman shirya amma wanda ya zama akasin haka sai ka ga mutum komin wayewan kansa sai ka gabe da mima saba ma Allah je ya sha wuya ba alashin lazina sanmu ga wanda suka kyautata imani suna adda alhusna aljanna in kai imani dai kuma kyautata imani da yakin kirki to kana da sakamakon kagun Allah shi ne aljanna wa ziyadatun da dadi a kayan aljanna za a masa ƙari a kayan shiga aljanna nima ne fa ko shine duba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ne hadisin muslim ya tabbatar idan ka yi imani ka yi aikin kirki to kana da sakamako a gun Allah na aljanna saboda saboda ya ce menene ƙari akan aljanna shi ne ce wato ƙari kan aljanna a wajen jumhurin malamai da masu bin sabai shi ne Allah ya yarda da kai babban yarda wanda har abada ba zai fushi da kai ba wannan ya fi aljanna a ɗaya fasarar kenan ɗaya faɗin fasarar kuma ya ce shi ne abinda Allah zai maka da ya baka wani shigifu ne a cikin aljanna na luluyi kuma shigifun yana da ɗaki-ɗaki ne amma yana da kofa hudu amma faɗi na farko shi ne yaddan Allah saboda abinda ya zo a cikin hadisi idan 'yan aljanna suka shiga aljanna Allah da kansa zai ce musu ku bayina kun yarda da abin da na baku su ce mun yarda Allah sai ce kuna son wani abin kara muku sai su ce Allah mai za ka mana kari ba ga shi ka faranta fuskanmu ba duk fuskanmu ya zama kamar farin wata kuma gashi ka shigar da mu aljannanka gashi kuma ka tsiratar da mu daga wuta to me za ka kara mana Allah ya ce su Allah ya yi hijabi sai su ga Allah babu wani abin da za a ba su da su za su so kamar shi wannan har ma sai su manta aljanna da duk neman da yake ciki sai su yi ta ganin Allah Allah ya sa mu haka to shi ne lillazi na sanu ziyada to malam ka sani mutane gaba daya cikin aljanna da su ga Allah in duk wanda ya shiga Allah zai ga Allah ya shiga aljanna ko zai ga Allah sai dai ko a can cikin aljanna ma wani ya fi wani wani kaman sati daya na juma'a to zai ga Allah zai ga Allah sai an kwana bakwai wani ga Allah yana aljanna alhamdulillah to wani kuma kaman sai ranar idi sai ya ga Allah kaman gwargwado ranar idi da ke yi sai ya ga Allah shi ne ake ce masa gani na amma na kowa da kowa a cikin aljanna amma kuma wasu sun tsere haka akwai wanda zai ga Allah gwargwadon kowane rana safe da yamma ko zai ga Allah da safe ya ga Allah da yamma Allah ka samu shiga kuma akwai wanda suke kai su akwai wanda zai ga Allah gwargwadon kowane sallah in a yi sallah biyar din na ko to kamar da safe zai ga Allah da kamar azar zai ga Allah da la'asar zai ga Allah da magariba zai ga Allah da lisha zai ga Allah kowane rana zai ga Allah gwargwadon so biyar saboda haka kawai aljanna ma wani ya fiye ni to kuma akwai wanda amma dai akwai wanda Allah san ba zai ba zai fake gare su ba kowane lokaci ya so na ganin Allah kowane lokaci in ya shiga aljanna to gwargwadon aikin mutum da gwargwadon imanin mutum ne to amma saboda haka to to yan aljanna kenan akwai mai gani Allah gwargwadon sati gwargwadon idi kamar gwargwadon idi akwai wanda zai gani bayan kowane sallah gwargwadon awowin da ake da tsakanin sallah da sallah da Allah ka bamu to shi kenan wanda suka yi kirki suka yi aikin kirki suka yi imani suna da aljanna a lahira kuma da dadi akan aljanna shi ne yaddan Allah babba wala raƙusuhum ƙasarun ƙura ba zai rufe fuskansu ba su ba da su yi bakin fuska ba wala zillatun ko walakanci ba da su yi bakin fuska ba ba za su yi kuma walakanci ba za su ga walakanci ba Allah ka taimake mu yawa fuskan wasu mutane zai baki girin baki amma wasu mutane 'yan aljanna su kan Allah tabaraka wa ta'ala zai haskaka fuskansu kuma a matukan kowane lokaci fuskansu a sake da kyau babu kura babu gurbata gare su shi ne Allah ke ce wujuhun yau mai izin musfiratun layakatun mustafsa wasu fuskoki a ranar suna masu fari fat suna dariya suna albishir Allah ka sa fuska mu ya haka to ulaika wayannan sune ashabul jannati yan aljanna masu farin fuskar nan fiya ciki halidu da rasu da goma da su shiga ciki su dawwama ba da su shiga ciki su fita ba Allah ka babu ita aljanna
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وكان حقهم لله ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشي وجوههم كدعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تعالى تبارك وتعالى da ya fi halin masu aikin kirki masu sakamakon aljanna da abin da za su samu aljanna da abin da zai same su sai ya ambaci kuma sifan yan wuta sai ya faɗi yan wuta su kuma fa ya ce allazi na kasafin sayyatu wanda suka yi tsumururin munanan aiki suka nemi aiki mummuna a duniya wanda allah ya hana suna yi kan ko kan mugun aiki da kafirci kuma daga bayansu sai sabo to ji za su yace sakamakon mummuna abu bi misliya ita ba da misalinta za su gamu da mummunan abu wanda ya fi nasu me zai same su Allah ya ce tarakum zillatu walakanci da a kallafa musu ita malam min min min Allah min asif ba su da wani wanda zai kiyaye su daga Allah ya raba su da wannan abu mu na walakanci nan sai sun ga walakanci Allah ka raba mu da aikin walakanci mummuna aiki yawa to saboda haka su da suna ma dama aikin su saɓani wanda wanda fa yana mun suka na fa wanne na ciki a ce su wannan yana mun yana mun shuku eh to shi kenan kana ma kusa wujuhun ka ce an rufe fuskansu ne da gidan yanki na dare musulmi mai duhu fuskokinsu ta yi baki sitik saboda ta ga abin da ba ta so za ta shiga kuma cikin fuskansu sai baki kamar bakin dare ulaya kawai nan kuma masu fuskoki baki da fuskoki baki kamar yankin bakin dare ulaika sabinin wayannan kuma su ne yan wuta gunda za ka mayyaze su kenan su kuma fin hafiya su ma za su dawoma cikin wutan in sun shiga ba za su fita ba Allah kiyaye mu in sun shiga wuta sun shiga kenan Allah ya raba mu da wuta
يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون katina yau muna shiru ranar da za mu tara mutane talikai duka jami'an gaba daya sun mana gudu sannan mu ce lillazin ashe kuka wanda suka yi kafirci makanaku ku tsaya matsayin ku ku tsaya abun da kuke kada ku gusa abun da kuke za a gaya musu an ku kafirai wa shuraka ku da gumakan da kuka bauta musu ku tsaya a nan cak Allah ce fasayyanna sai muka rarraba bayanan tsakaninsu tsakanin muminai kamar yadda cikin ayoyin ayan wanta zu da yawon ayyuhal mujrimuna idan an taru a taron kiyama kowa yana haɗe sai Allah ce wamta zu da yawon ayyuhal mujrimun ku masu tabo yau ku rabu ku bar mutanen kiki ku rabu ko maje ɗaya ku taru ku ya ku Allah sauke mu wa ƙala shurakawun sai gumakan nasu sai suka ce ai makuntun ba ku zamo iyana ta abu na gare mu kike bauta ba sai su shiga musu tsakanin gunki da wanda ya bauta ma gunki ma na feto wa kuddimar ulu li fasilati sau ka ce ba gare mu kuke bauta ba saboda haka su wanda suka bautan aka bauta musu su ma suna suna koran wanda ba suka bauta musu a yadda Allah yake ce wujuhun yau mai zin alaiha gabara tana kuwa katara ulaka humul kafaratul fajra Allah kiyaye ni Allah ya ce wasu fuskokin ranan za ka sun yi baki-baki sun yi kura-kura ta ƙarfa ƙasa kuma kura ya rufe fuskan da bakin abu Allah ce wayanan wulaya kawo mulka faratun fajara wayanan su ne kafirai fajirai to Allah sa ba mu tare da su to abinda za a gaya musu kenan ku rabu ku fita cikin muminai to shi kenan sai su sai faka fa وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين
gunki yana gaya ma gunki ba gare ni kake bauta ba Ai, kuma shi kuma mai mai bautan gunki yana ce gare ka nake bauta Allah ya ce faka fa billahi shahidan Allah ya san mai saida bainana bainahu tsakanin mu mu da ku in kunna in mun zamo da a duniya an ibadatukum gafiluna in mun zama masu sake to wannan Allah Allah shine saida saida da ba za ta yi amfani ba to menene هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله موليهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون hunalika cananka ne a wannan lokacin ne Allah ya ce nablu ko tablu wa bi qira'atin tubita aini mai tilawati tablu amma wani karatun kuma nablu a wannan lokacin ne za ka ga mun jarraba kullu nafsin ko wata rai ma amilat abin ma aslafar abin da ta ta wuce da shi wato kaddaman min al'amali abinda ta gabatar na da aiki to a nan ne kowace ko nablu ko tablu kowace rai za ta karanta abinda ta gani ita da kanta in alheri ne alheri Allah sa mai alheri in shari ne kuma dama sakamakon shari shine shari to nan ne za- kowace rai za ta karanta abin da da ta aikata a duniya amma wardu ilallahi sai a mai da su gun Allah maulahun haku shugabansu majibincinsu na gaskiya duk an mai da su ga Allah warar la'anun makanu yaftaruna duk abin da suke kaga wannan ya bata ya basu na shirka ya bata gaba anu ibtahu kagensu ya fake bizuhurin haƙƙi saboda gaskiya bayyana fallayu nabi ana musu ma musu na tare da zufin na da auta amma a lokacin duka da ake jarabawa aiki kowa ya rabu da kowa a cikinsu ba mai neman wani ya dogara da wani a haka za kullu mata fi da Allah dukkan haka ne dukkan abin da mutum ya dogara kansa in ba Allah ba to a lokacin abin da dukka aikata za ta bayyana maka to ya ba dacewa mutum ya yi ƙoƙari cikin kubutar da zuciyarsa daga wauta da bautan wani Allah wa abin da zai kai shi ya je na jayen ban bi ka ba ban bi ka ba na bi ka kai ban bi ka ba duk abin da zai raba ka da Allah kamar neman daraja kamar yadda 'yan siyasa su suke nan dole su yi ko neman dukiya kana neman dukiya har ya zama na ya raba ka da Allah jiya mun yi magana nan kamun da kamar neman dukiya wanda zai raba mutum da ba da haƙƙin Allah ko yana mu yi ko kuma neman ilimi ko ilimi ne ba wanda zai raba ka da Allah ko aiki ko duk abin da zai yi to ko wani wannan don mutum ya ga gaskiya gaskiya ne ƙarya kuma ƙarya ne sai ya bi gaskiya ya rabu da ƙarya wannan al'amari yana ta bayyana na a wannan gune waliyin gaskiya yake bayyana daga waliyin ƙarya waliyin Allah yana ganin duk abin da ya samu ko ya same shi duk daga Allah ne farko da far zahiri da badini ko ba wanda zai godewa sai Allah duk abin da ya samu ya nitsu da haka din ya miƙa wuya kuma ga Allah cikin dukkan zai ya aikata amma ya kudurta da zuciyarsa yana masa don wani Allah duk abin da zai dogara shi zai dogara ne da aikin kansa shine kamar yadda ƙaruna ke ce na ma utitu wala ilmin di wannan abun na samu ne don ilimi na shi ne abin da ke ko ilimin ne ko a Allah taimake mu Allah ya yi man yarzuqkum minas daga sama kai ya sako ruwa wa yake iya yin wannan Allah ke yi wani yitsira tsaye ce wannan Allah ne amma yamliku sama waye yake mallakar mu mutum ji ya ji abin da ake faɗa waye saka wannan iko a cikin kunne Allah ne walabsara wa ya saka gani a ido shi ma Allah ne wa man yukhriju hayya min al-mayyit wa zai iya fidda mai rai daga macece shi ma ba mai iya yi sai Allah wa yuriju al-mayyit fitar da macecen kuma min al-hayy daga mai rai wa yake yin haka wa man yudabbiru amla wa yake shirya muku al'amari wanda yake shirya maka al'awari ka tambaya takwas kenan duk wannan wa yake yi Allah ya ce fa sai kuna za su gaya maka ko kafiri ne ka tambaye shi wannan zai ce maka Allahu Allah ne to idan ka san haka faƙul ka ce musu a falar ta kuna a sai ba za ku ji tsoron Allah ku yi imani ba wannan ayyuka shi yake duk aikin nan ba mai yayi yi ba mai iya sako ruwa daga sama ba mai iya da tsoro daga ƙasa ba mai iya mallakan jiyarwa ko ganarwa ko fidda mai rai daga mashacce ko fidda daga mashacce daga mai hanyar sai Allah to idan kun san haka ne a fala tattakuna ba za ku me yasa ba za ku tsoron Allah ba saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah Allah ya ce ba zalikum la mai wanne mai yin wannan abubuwa da muka za guda takwas ya ba Allah ne mai yi kuma shine rabbukum ubangijinku alhaku na gaskiya shine ubangijinku na gaskiya wanda ba yin wannan ƙarya ne to fa ma za ba da haƙi sai mai kuma bayan gaskiya shi Allah ce illallah sai bata in dai gaskiya ba ta umfanar ba mai za a yi sai a bata to saboda haka bayan wannan sai bata laisa ba da hukairu babu wani abu bayan gaskiya sai bata kamar a ɗaya haka wanda ya kurkure ma gaskiya waho ibadata shi ne bautan Allah to wa ƙafin da ya tabbata ya fada cikin bata in mutum bai bauta ma Allah ba mu je كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا وأنهم لا يؤمنون
kazalika haka ne ji Allah Ka- kazalika haka yadda muke juyar da mutane saboda rashin rabonsu su bar imani su yi kafin cancanta ne a kansu Allah ya san su alalman Allah wacce shi ne Allah ya ce la'amla na jahannama don cicika jahannama minal jinnasu nasu ajma'ina da mutane da aljanu gaba daya to wannan in mutum ka ganshi yana neman bata makansa to wannan kalma ta tabbata gare shi ne annan su la yumina ba za su yi imani ba inda sun yi imani da su samu aljannan Allah to da ba su yi imani ba ba za su samu wannan baiwa na Allah ba saboda haka Allah ya juyar da wasu ya shirya da wasu Allah ka shirya tabbatar mana da shirya da muke kai har mu gamu da kai لله يبدأ الخلق قل قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأني تؤفكون Kul ka gaya wa mutane hal min shirakayikum ko akwai wani abu daga abokan tarayyan kunnan man yabdul halka wanda zai iya fara halitta idan ya halitta ya lalata da shi babu shi sun mai yi dusan ne mai dabin akwai sai Allah babu abin ya halice shi ya samar da shi ya zama gashi kamar samame sannan ya matar da shi ya rasar da shi sannan kuma sake samar da shi ƙulillahu ka ce musu Allah ne in baka sani ba yabdaul halka yakan fari halitta na komai sun maridu sannan ya fare shi ya kai iyakan yadda yake so ya zo ya halakar da shi sannan kuma in ya so idu ya mai da shi a lokacin da yake so wannan ikon sai Allah fa idan kun san haka fa ne ya tuba kuna ya kuke karya ma Allah bai dace da mutum ya yi ma Allah karya ba Allah ta kushe mu قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أح- إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهديه فما لكم كيف تحكمون
Allah ce kul ka ce musu yana tambaya hal min shi ka yi ko da daga cikin abokan tarayyan kunnan man ya hadi wanda i zai iya shirar da mutum ilar haƙƙin gaskiya ya sa masu hujjoji ya halicci halitta gare shi akwai mai yi babu mai yi sai Allah kulka ce musu in ba su faɗa ba ga amsa ka ce Allahu Allah ya hadi shi ke shiyar da wanda ya so ne haƙe gaskiya sai ka ga ya shiru komin wautarsa a ko'ina yake sai ka ga yana neman shirya a faman yadi yanzu wanda ya kan shiryar ila haƙi ga gaskiya a haku shi ya fi dacewa an yi ta ba a bi an malla ya haddi ko wanda ba zai iya shirya ba waye kamata ka bi wanda ba zai iya shirya ba shi ne ya kamata wanda yake shirya ga gaskiya shi ya kamata in bi rabu da wanda ba zai iya shirya ga gaskiya ba illa yau da sai da a shirya da shi to shi ne ya fi dacewa an yi ta ba bi ko kuma waninsa wannan tambaya ne na takriri da taz- taubihi annabi ya- Allah Allah ya tambaya ne ya tabbatar shi ne mai wannan ya zarge ka kai kuma wanda baka gaskata wa hakan ba ya tabbatar Allah shi ne yake shi- yake shiyarwa ga gaskiya wani Allah ba iya yi to shi Allah shi ya dace a bi wani Allah bai dace a bi shi ba shi ne a takriri an wannan wautan ya yawa fama lakum me ya same ku ku mutane kai ba ta ku muna ya kuke hukunci ɓacece wanda bai dace ba hazal hukumul fasil wannan hukunci ɓacece biliti ba'i daga bin malla ya hiku itibabu daga bin wanda bai dace ka bi shi ba wannan kayi hukunci fasidi mu je وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون wa mata biyu aksarun yawancin mutane ba su bin cikin bautan gunki illa zana sai zato ya yi zato ne ya yi taglidi da wani wawa shi ma ya zama wawa in ka bi wawa sai ka zama wawa inna zana shi kuwa zato layi guni bayi wadatarwa da shayan koma min haƙƙin gaskiya abin da ake neman gaskiya in kai aiki da zato sai ka halaka to saboda haka su sun yi aiki ne da zato da suka yi aiki da zo sai su taka yi taglidi da wanda ban san komai ba sai duniya kawai amma mumini mai imani wanda zuciyarsa cika da imani wanda ya gajiya ga tsayar da daliloli kan tauhidin Allah ya rataya da wani malami mutumin kirki sai wani malami masu da kirki to ya rataya da shi shi ne ake ci masa taglidi wato rataya to in karataya kana da imani karataya da malamin kirki to shi ma mumini to wannan kai ba a ce masa wannan sanin tauhidinka ba mai ƙarfi ba ne tauhidinka jazman ya yi daidai da gaskiya saboda ka ɗauki tauhidi a kun mai gaskiya yawanci ma mutum sai ya dawo makan gaskiya a kan gaskiya yana mai bin wanda yake rataya da shi nan ana ni ko a tauhidi ko addini karatayu da mutumin gaskiya wanda ya kuma ya san gaskiya to sai kai ga matsayi matsayi madafaki amma in ya zama da kai baka da sani karata da wani wanda bai da gaskiya to sai ya kai ka ga hanya wanda ya fi ƙarfinka to wato halaka da zai ka saboda haka ana son taglidi wanda yake mulabi'un lil haqqi saboda haka nan mutum a tauhidi tauhidi yake faɗa nan karate da wanda ya san tauhidi na gaske yana ya koya maka to idan ka koya a gunsa sai ka ɗauki tauhidi mai gaskiya ko da kai ba malami ba ne amma ko kai malami ne ka bi wani malamin da ba mai gaskiya ba a cikin tauhidinsa zai halakar da kai inna la Allah salim masani ne ma ya balun da abinda mutane suke aikatawa hau jazihun bi Allah sai ya saka musu da shi Allah ki ayi وما كان هذا القرآن أن يفتري من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين
ga Allah yana yin taskiya ma alkur'ani Allah ce ma kana da alkur'ani bai dace wannan kur'ani ya zamo an yiftara a ce an kage shi ba min dunlai daga wani Allah wannan kur'ani da fasahansa da balagansa da wa'azinsa da- da albishirinsa da gargadinsa duk in kana jinsa da misalinsa to bai kamata a ce wani Allah ne ya kaga shi ba wannan qur'ani daga Allah yake walakin sai dai tasdiqan lazi bane dai shi gaskata littafin sa ne wanda suka zo gabansa wa tafsirar kitabi da rabe kuma abin da aka rubuta na hukunci da wani su da shari'an Allah wannan abin da ƙur'ani ya zo da shi kenan abin da ƙur'ani ya zo da shi kenan kwanan ba mun ce ya zo da ilimi tara to a ilimi tara nan duk wannan zance ne na gabi da balaga da fasaha daga gun Allah larai ba bi babu ko kwanto cikinsa ka ba shakka ba shakka cikinsa shi alkurani farkon aya ma ya ce alif lamim zalikal kitabu larai ba fi wannan littafi ba ko kwanto cikinsa saboda haka bajin maganan ƙur'ani kana kokuntunsa ne rabin alim daga ubangijin ya alam Allah ne ya aiko Allah ne ya sauko da ƙur'ani saboda haka wata fila shi da kuma rarrabe komai ya shi ke rabe gaskiya da ƙarya muje أم يقولون افتريه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين wato ƙur'ani yana rarrabe ga abin da yake cikin littafin lauhul mahabuzu yana rarrabewa abin da aka rubuta daga lauhul mahabuzu na ilimi ma kana abin da ya wuce wa ma ya kunu da abin da zai zo wa ma huwa kayan da abin da ake yanzu abin da yake lauhul mahabuzu abin da ya wuce yana ba mu labarin yadda annabawan Allah suka yi da yadda ya Allah da abin da zai zo shi ne nan ƙur'ani zai ba mu labarin duniya har ƙarshinta wa ma huwa kayan da abin da ake yi yanzu kowane zamani ƙur'ani daidai yake da shi wa mal ƙur'anu maksusun bi kudirin wa kudirin duna kudirin au makani alƙur'ani bai keɓanta da yanki ba kamar yanzu a ce wannan ya dace da ya dace da da kasan turawa ko kasan larabawa ko ko duk duniya babu wanda alkur'ani ne dace da su ba don magana Allah ne Allah ne kuma yi su yawa wani abu za ka ce kasa kaza suna yin abu kaza mai kama kaza wanda mu babu to amma ƙur'ani ba haka ba ko kuma wani zamani a ce ƙur'ani da ne ya yi daidai da su yanzu bai daidai ba da daɗin da mutane suka ce da to daɗin daidai da ƙur'ani yake haka ya zo yanzu ma daidai da zamani ko da ake ce zamani ya rikice bai rikice ba sai dai in kai ka rikice amma an kada misalin ƙur'ani abin daidai yake can gaba ma da zai zo ya fi rikicewa fi haka daidai haka yana daidai da ƙur'ani ko abu makani ko bigire a ce gari kaza su ƙur'ani ya dace da su gari kaza bai dace da su ba kamar yadda ake yanzu ake ce wai dokoki ana tsarawa to shi ƙur'ani haka ba dokan Allah ne ya tsara shi na shine na mutan da shine na mutan yanzu shine mutanen ƙarshe shine na gabas shine na yamma shine na kudu shine na arewa sai dai in baka bi shi ba baka bi shi ba kuma in baka bi shi ba Allah ba zai barka ba ta Allah ce bake mu shine am ya gulu ko suna ce qur'ani na iftara wa annabi ne ya kaga shi to kul ka ce musu hatu bi suratin misli ku ka in dai haka ne ai kuma laraba ne kuna da fasaha to ku kawo sura ɗaya kawai daga misalinsa wajen fasaha da balaga akan daidai da yadda aka kaga wajen kuma laraba ne masu fasa ne kamar annabi saboda haka ba annabi ne ya kaga ba abinda Allah ya faɗa ne nan tafkito Allah ya zarge su ne saboda faɗinsu fasidi cewa annabi ne ya gara shi to alam ka sani darajar ƙur'ani ya har darajoji hudu ne wato ya ƙure mutane kashi hudu na farko ya ƙure su ya ce da duka alƙur'ani ya ce su kawo kamansa kamar yadda suke da ya ce ka lalaini tamatil insu wal jinnu ala an yautu bi misli hadha alqur'ani ma ya tuna bisli da mutane da aljanu na duk duniya farko da ƙarshe sun haɗu a kan su kawo wani mai magana mai balanga kamar ƙur'ani ba za su iya kawo ba ya ce ko shashi ya zama mataimakin shashi aljan yana taimakon mutum mutum na taimakon aljan ba za su iya ƙur'ani ba to shi kenan na biyu ya sake kure su da cewa su kawo tura goma fatu Allah ya ce musu ya ce su kawo sura sura goma fatu bi ashin suwarin misli mutarayatun ku kawo sura goma don shi yana da sura ɗari ne da goma sha hudu to ku kawo kamar sura goma kawai ba su iya ba na uku ya kure su da sura ɗaya ya ce kula hatu bi suratun min misli misli ka gaya mutanen duniya da mutum da aljan duk su taro su kaga sura kamar sura ɗaya kamar ina rena ko kuma kulwa sai suka kasa a ta gajejjeru su a kenan ya sake kure su ya ce kunsu su kawo faliyatu bi hadisin misli su kawo zance misalinsa nan koma su kowanne ma ɗan kaɗan kaman aya to sun kasa to saboda haka ƙur'ani maganan Allah ne zancen Allah ne bai kama da komai misli ko wani uku kira manisalatun min dunin layi wanda duk kuka kira iya zai taimake ku in ba Allah ba ku kawo kaman Qur'ani shikenan in kuntum sadiqin in sai kuna da gaskiya cewa annabi shine ya kaga shi mu kansa to ku yi haka kuma ku nemo masu taimakon ku bal bal bari kazzabu sun karyata bi malam yidu bi irin da abin da su kai da saninsa ba shine alkur'ani kuma ba su iya shirya kamansa ba wadan ma ya cinta ilu domin fassararsa bai zo gare su ba wato ƙarshen ƙur'ani wanda ya karyata shi shine wa idinalkun da Allah yi don nalkon bai zo gare su ba shi ne suka suke kazalika haka kamar yadda suka karyata haka ne kan zama lazina min kauli wanda suke gabansu suka karyata suka karyata alkurani fanzur ka duba kai baka na akibatul zalimi yaya ne ƙarshen azzalumai ya zama wanda suka karyata manzanni ko kusa karyata ka duba ka ga menene al'amarinsu ya zama al'amarinsu na halaka halaka ne to haka wayannan din ma Allah zai halakar da su Hmm. wa minhum akwai cikin mutane man yumin bi wanda yake imani da alkurani Allah ya san haka akwai mai imani da alkurani Allah ka samu ne wa minhum akwai cikin mutane man la yumin bi wanda ba zai imani da shi har abada wa rabbuka ubangijinka alamu ya sami ya fi sani ya fi sani bil mufsidin da mutane masu banna wanda ba su imani da alkurani ba wanda ba su girmama alkurani mu je وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون wayan gazzabuka annabi idan sun kareta ka ka karanta qur'ani sun kareta fa kul ka ce musu to li amali aiki na dai na ni Allah zai tambaye ni aiki na walakum alaku kuma aikin ku naku ne Allah zai saka muku da irin abin da kuka yi antum ku bari'una ba maku kubartu ne ba ruwanku min ma amalu ga abin da ake aikata wa na bari ni ma ba ruwa na min ma ta amalu na abin da kuke aikatawa amma wannan ayan ayan tun lokacin ba a ce annabi yaƙi ba ne amma yanzu in annabi ya yi abu karkarta shi sai a yi yaƙi sai a ɗauki haƙƙin annabi haƙƙin allah da haƙƙin annabi Mhm.
وإنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون
wa minun akwai cikin mutane kuma man yusmin wanda yake ji ilaika gare ka aba an da yanzu kai annabi tuzmin su ma za ka je da kurma ne yanzu kurma ya kama hanya yana tafiya ya juya za ka je da shi ka kira shi ka kira zai ji ba zai ji ba saboda haka annabi kai ba za ka je da mutumin da ka halice shi kafiri ba laukanu ko da sun zamo ko da kurame tare da kurmutaki laƙi nuna ga shi kurma ne ko ga shi bayan da ma'amala bayan da hankali da ka iya masa nasiha ya ji ma'ana ba zai ji ba to saboda haka alkur'ani ba abin gadata ba ne ba abin musu ba ne mu ji ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون wa minhum daga cikin kafirai akwai man yanzu leka wanke da yake duba gare ka ya kaifa fata kallon ka a ba an ta tajilmai kai za ka fi shiryar da makaho ne ba za ka fi shi makaho ne kafiri makaho ne walau ka da su ko da ba su gani ko da mutum bayi gani makaho za ka shiryar da shi hanya ka ce binan ka tafi ka tafi ya yiwu haka ba zai yiwu ba shabbahum ya kamanta su a wajen rashin shiriya kamar yadda makaho ba za a shirya da shi ba kamar yadda kurma ma ba za a je da shi ba to haka kafiri ma ba za a je da wasu yi wa'azi ya gane ba mu je
إن الله لا يظلم inna la Allah lazimin الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون nasa shay'an bai zalunta mutane komai don kaji wani Allah ya hailice shi ya batar da shi ya kafirta da shi zai je sashi a wuta wani kuma Allah ya halice shi ya zabe shi ya musulunta da shi ya bi da shi hanyar kirki zai shiga aljanna to a irin wannan maganar wanda ba su da imani sai suka ce ai shi wanda aka aka aka aka batar da shi ya je shiga wutar nan an zalunce shi ne Allah ce a Allah bai zalunta kowa abin da ake sai zalunci shine mallakan wani ka kai kai tasarrufi a ciki kayan wani ka dauka ka bai wani shine zalunci amma kayanka ka dauka ka bai wani zalunci ne ba zalunci bane dama naka ne to saboda haka idan Allah ya kafartar da wani ya shirya shigar da shi wuta daidai ne ya gani adalci ya wuta ba ya zalunta ba. walakin na sai dai mutane ne ya zulimu na fi samu suke zaluncin kansu amma Allah kan ba ya zaluncin su mu je ويوم نحشرهم كأن لم يبعثوا إلا ساعة من
wa yamna shirin da ka tuna ranar da za mu tara su ka allam yalba su kamar ba su zauna a duniya ba ko kuma zaman kabari yanzu ka duba zaman kabarin nan mai yawa jama'a suna ta yi tun zamanin annabi adamu har mun ana ta yi ana ta suka mutane a rami a kabari to duk da haka rana ɗaya Allah yake so ya tayar da su ka ji iko na Allah tayar da su ɗin ma ba shekaru ba ne rana ɗaya a lokaci ɗaya Allah zai tayar da su ka tuna wannan kai ma kana ciki kamar mutane ba su zauna a duniya ba ko kuma a kabari zaman ma kabarin mun san ya fi daɗewa ko a kan zaman duniya yawancin zaman duniya dai in kai shekara ɗari ko shekara ɗari biyu ya ishe ka to amma lahira in ka kwanta a kabari ba ka san lokacin da za ta ci ka ba Allah ce to ka tuna wannan ranar yana zuwa ila sa'atan sai dai kaman awa min nahil na ili saboda abin da suka ji abin tsoro duk sai ya manta zaman duniyansa da kwanciyar kabarinsa sai ya gashi kamar awa guda ne tambayar da za masa ya ta ara huna bane farkon lokacin da aka tara da su da kabari mutane suna sai da mutane izabu su an tara su to sannan sai kuma sannan yan sai ya yanke saboda tsananin abin tsoro da aka gani sai kuma kowa ya manta kowa da an ta da kai wanda ka sai da cewa ne amma kuma shi kenan sanin ya manta shi sai tsoro kuma ya zo sai gani kawai wannan magana ne a umar na shi ce manzon Allah yanzu mutanen nan za a tasu duk da su gaba ɗaya ya ce ta ce maza da mata ya ce kuma tsirara ya ce ya ce kai tona abin kunya sai annabi ya bugi kafaɗin tutun ya ce ke yar abubakar abin ya fi ƙarfin haka ya fi ƙarfin ka je ganin alaura wani kowa an daga shi da ya tashi ne sai da wani sai daga kansa haka sai tafiya kawai sarraf sarraf sarraf wane shi ya sunkuya ya ce zai ga wani al'aura waninsa wane shanin ya fi ƙarfin haka Allah ji mu Allah ya gafarta mana Allah rufa mana asiri akwai fallasa yana zuwa Allah kiyaye mu to shi kenan da su da sai da su junansu farkon tashi amma bayan haka sai san da junan sai ya yanke ba wanda ya san wani ko ɗa ko uba ko uwa ko wane ba wanda ya sani Allah ce karka sallar da ka zabu bi laƙa'ilai wanda suka ƙarya ta gamu da Allah sun yi tare sun yi asara ranar ne kuma za su ka asara gashi sun zauna a duniyan ba su amfani kansu ba wa ma kanu mutadina ba su ba Allah kiyaye mu Allah ya ce ma'annabi wayan ma nuriyar naka idan mun nuna maka ba lalazin shashin abinda musukan musu tanadi a lahira na azaba in mun nuna maka a kana raye to shi din ne hakan za a yi ba wai ko kuma ba haka ba ne duk abin da aka faɗi in shi din ne auna ta fahimta ko muka karbi ranka annabi muka karbi ranka to fa ilana ilaina marjiu makomansu na gare mu ne sun majlau shahidu saunan Allah yana mai saida alama ya da kan abin da suke aikatawa Allah ne saida kan abin da ake aikatawa Allah ce fike mu mun ta wato daga kareta wanda suke da kafirci muna ce maka za mu musu azaba kaza za mu yi azaba to in mun nuna maka abin tun kana duniya ma hakan ne za a yi in ma ba nuna maka ba sai an je lahira to hakan ne za a yi Allah kiyaye mu
ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون
ولكل ummatin rasulun kowace al'umma tana da manzon da Allah ya aiko mata fai ja rasulun idan manzon yansu ya zo musu me za su Allah ce fakar da suka kareta shi to ku dai a wainan sai a hukunta tsakaninsu bilkis da adalci sai a daidai wa daida a musu azaba a tsirar da annabin nasu a tsirar da wanda suka gaskata annabi amma wanda suka kareta shi azaba ake musu wannan shine adalci a gun Allah sai a musu adalcin haka wa musu la yuzlamuna ba zaluntar su komai bi tazibin a cewa a musu azaba ba tare da laifin su ba Allah ba yin haka in an yi maka azaba da laifinka ne Allah ya sa kada mu yi laifi to faka zalika na balul yawlai haka za mu yi da wayannan kafirai masu kare ta Qur'ani ko kuma wanda aka yi ko annabi a zamanin su suka kare ta shi Mhm.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
waya guluna suna cewa mata hazar wadu yaushe ne wannan alkawari ana ce za a yi azaba za a yi to yaushe za a yi in ji kafirai yaushe ne za a yi tashin kiyaman a yi azaban in kuntum sadiqin in dai ku kuna da gaskiya cikinsa to yaushe za a yi wai su in su faɗi wannan suna ganin sun kore mumini kenan kana ce azaba azaba yaushe ne za a yi an dade yana faɗa tun iyaye makakanninmu to gashi ba yi ba wai ya aza ya more ne bai more ba ran da za a zaben zai tuna za a tuna da shi mene قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون to sun tambaya yaushe za a yi yaushe za a yi Allah ya ce ma'ana kul ka gaya musu la amliku ni ba ni mallaka li nafsi ma kaina darar cutarwa halakar da ku bari ko a- in ingiji azaba ma kaina wala na ba ko in jawo umfani ma kaina illa wa sha Allah sai abinda Allah ya so shi zai yi ni abin da aka aiko ni fadakar ni an yi zirar ni alaihi abin da ya so ne yake ikontar da ni a kansa ba kai ba amliku lakum ya zan mallakar muku hulular azabi saukan azaba da kuke cewa an fada an fada ba yi ba to ni ba ni ne mai yi ba in ji Allah ce ma annabi ya fada likulli ummatin ajalun amma kowace al'umma suna da shartu akwai adadin zaman da za su yi a a duniya da kabari kuma a a ji a tashin kiyama muddatu a- ma'lumatu akwai adadi sananniya ga kowace al'umma na in adadin rayuwa ne sai a halakar da su in adadin kwanciya kabari ne ne yana daɗi fai za ji ajalinmu idan ajalinsu ya zo la ya na sa'atar in ajalin halakar da mutum ya zo ba a masa jinkiri ko da awa guda wala ya staqdimuna ba a gabatarwa don kuma kai mai yawan laifi ne ba a maka azaba bai zo ba inda haka ne da ana jinkiri da yi ma annabi ibrahim annabi ibrahim yana son sai mala'ikan mutuwa ya zo ya same shi suka gaisa ya ce wane ne ya ce malaka ni mala'ikan mutuwa ne ya ce to ka zo ziyarta na ne ko ka zo za ka nesanta ne ya ce haba Ibrahim kai da baka san za ka mutu ba inawa ne inawa ne ta gaya masa makwabtansa yanzu kai in ka kidaya makwabtan za ka san adadin wanda suka mutu ba za ka sani ba to kai wannan ɗin kai baka san naka mutuwa tana zuwa ba ai haka duniya kana jin wane ya mutu wane ya mutu wane kai ne wata za a cika mutu saboda kowa shi da wannan magana ba wai ana faɗan mutuwan na in dai ka jan ce wane ya mutu ko ka san shi ko baka san shi ba wane ya mutu wane ya mutu ko babban mutum ko kankanin mutum ne to wata kai ne za a ce ka mutu to saboda haka to tun da kai baka sani ba baka san za ka mutu ba kaga da ana yin jinkiri da an yi ma annabi ibrahim ko yaushe allah ya bi annabi ya kace ya faɗe ya kace shi la'awa mai haƙuri ne mai komawa ne ga allah ko kuma ya ce ba ya ce ibrahim ba mushriki ba ne to amma ka gani inda kuma allah zai gaggauta da ya gaggauta masu fir'auna ya sa a yanka mutum a yanka jinjiri wanda bai da rafi a lokaci da ya sa aka yanka dubu saba'in Allah bai kama shi ba ba ruwan Allah ba zai tsira ba daga baya ma ya sake sa daga baya da nan musan kuma ya girma ya zo yana wa'azi ya ce a yanyanka su to bai kama shi sai lokacin da ya so ya kama shi kuma a ruwan sanyi kuma a cikin ruwan ma a kogi to Allah abin tsoro ne Allah ce mu ƙuraitun ku ba ni labari Kulka ce musu, a rayatun ku ban labari, ina da kuma azabu in azaban Allah ya zo muku, bayatan da daddare, kana bacci azaban Allah ya zo, Allah sauke. fushin Allah zo auna haran ko da rana ya zo to ma za ya sta'ajilu minhul mujrimuna menene masu laifi mushrikai kafirai suke gaddama idan Allah ya sauko bala'insu da rana za ka tare ba ka isa ba in ya sauwar da rana ko da dare duk halakar ne saboda haka ba a yi ma Allah gaggawa
فثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون sun masan nan iza ma waka idan abin ya abku amantun bihi shi ne za ku imani da shi irin na fir'auna sai da ya ga za a karɓi yan sakoki sai ce lailallazi amanar bihi bani isra'ila a lokacin ne kuma za ka ce za ka tuba to in ka yi haka ma ba za ka ba a karba in ka gargara ko da yake ba ma ka fili ba in an maka ma mai saukin mutum ya zo a yi ka kai gargara ba ka san abin da yake ba ko ba ma za ka tuba ba za ka ba amma in ka saba da tuba to sai Allah karba in ka saba da aikin kirki sai Allah karba alana yanzu ka yi imani waƙar kuntum ta tajiruna kun zamo da kuna gaggauta ma Allah kuna ce ba zai iya kama ku ba sai yanzu ma'ana ba zai yi ba Allah kiyaye mu
ثم قيل للذين سلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تحسبون sun magila sannan sai aka ce aka fada lillazina mene lillazina kafaru ga wanda suka yi zalunci sai aka ce musu zuqul azabul hudda ku zandana azaba mai dawwama ku zandana ku ji hal zauna ai ba a saka muku illa bima kuntum tasimu sai dai abinda ku kuke tsoronsa abinda ka aikata shi ne za mu aikata maka
ويستنبئونك أحق هو قل وعدي إنه لحق وما أنتم بمعجزين
wa yastanbihunaka kafirai suna tambayanka annabi a haƙun hu gaskiya ne yanzu abin da kake mana alƙawarin nan na azaban Allah in mun saba ma Allah kaga ba su gaskata ba kenan ko tashin kiyama nan ko gaskiya ne kul Allah ya ce ka ce musu i gaskiya ne wannan kalmar ta zama ta zo daidai da hausa ka ce musu gaskiya ne akwai tashin kiyama akwai azaba gaskiya ne ga wanda ya saba ma Allah warabi na rantse muku da ubangiji na wannan abu gaskiya ne inna wushi lahakun gaskiya ne dai kaji Allah ya karfafa shi ya yi takidi gaskiya ne wa ma'atun bi mu'jizina ku kuma in an je gun ba ku tuba ba to ba za ku tsira ma Allah ba zai Allah ya kama ku inje
ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون
wani wannan likulli nafsin da a ce akwai ga kowace rai wanda zalama ta zalimci kanta da kafuti mafi tsar jami'ar abinda ke cikin duk ƙasa na dukiya nan duk da a ce a bai mutum nafsa da da in ta ga azaban ta kiyama sai ta bayar da shi duk don ta tsira kuma ba za ta tsira ba da kammala duk duniya Allah ne fa ya sani ya faɗa shi ya yi ka shi ya san mallakan yadda ɗan adam yake son dukiya to da za ka mallaki duk dukiyar duniyar da ake tasarrufinsa idan mutum ya je tashi kyama sai ya bayar ya tsira da ya yi amma ba zai- ba za ka ba wasarun na damata sun ɓoye da dama akan barin imani lamma ra'ul azaba lokacin da suka ga azaban Allah sun boye sun boye sun boye nadama suna yin bakin ciki amma a boye wato manyan kafirai ne suka boye makananan kafirai an lazina wanda suka batar da su arzuhu suka batar da su wai mahafatar ta'iri yana tsoron kada a aibunta shi ko a masa dariya ko a ce musu wane kai ne sarki wakuliya bainam an hukunce tsakanin talikai bilkis ne da adalci daidai wa daida wa hum su la yuzlamuna ba a zalunta su ba zalunta su komai saboda haka adalci adalcin Allah daidai wa daida abinda kai shi ake maka wata ran annabi Musa ya ce Allah ka nuna mini adalcinka shi kenan ya ce musa na ka je gu kaza a rafi kaza gunda ake shan ruwa ka fake za ka ga adalci na shi kenan sai annabi musa zai buya sai can wani mutum ya zo a kan doki da ya sha ruwan ya sha dokinsa da ya shaya ya shayar ya hau doki ya tafi sai kudinsa ya fadi agu dunkulin kudi da yawa ya ce to yau zai ga shirin Allah ya tafi ya tafi ba daɗe ba sai wani yaro ya zo sun sun sun ya sha ruwa sai ya ga dungudu kuɗi sai ya ɗauka sai ya yi wani hanya da shi ke nan annabi musa yana zaune sai can wani makaho ya zo tsoho abin tausayi ya zo ya sha ruwan sai ya ce a zai juya sai ga mai dokin na dawo ya ce ina kuɗi na ya ce ban ga kuɗin ka bani gani ya ce ka bani kuɗi na yake ba ni gani sai za su kwabi sai sare makawon nan shi kenan sai ya juya ya tafi ga makawo a mace ga kuma yaro wani yaro yaro ya zo da kudi ya tafi sai ya ce allah abinda ba shi tausayi shine kisan makawo na zo ya ce allah wannan ko menene haka ya ce to adalci kenan kaga shi wannan wannan makahu wannan makahu da ya taba kashe uban wannan yana gangani shi kuma wannan yaro kudin da ya dauka nan na ubansa ne shi maraya ne ya dauka to kaga shari'an gaskiya kenan ba dogon shari'a makawon nan da ya ta kashe uban wannan ya wannan mai doki shi ma bai sani ba lokacin yana da karfinsa da idonsa shi kuma kudin nan ya dauko na uban yaron nan ne shi shine Allah shi shine Allah ya saka ma kowa to shine shine adalci inna lillahi ma bis samawati على نام ما الله إن لله ما في السماوات والأرض abin da ke cikin sammai da ƙasai duka na Allah ne ala na madala inna wadala alƙawarin Allah na tashin kiyama da sakamako gaskiya ne haƙon gaskiya ne walakin aksar nasi sai dai yawancin mutane yawancin mutane ba kanan ba su ba su san abin da ke sama da kasan Allah ba ne ko kuma ba su san za a tashi kiyama ba abala ya taguna ai la ya lamu da ba sani ba huwa Allah shi ne wanda yuhuyi yake rayar da wanda ya rayu Allah ne ya raya shi wa yumitu Allah yake matar da wanda ya mutu Allah ya matar da shi ba wanne yake iya matar ba ilaihi wa ilaihi turja'una gare shi za ku koma a lahira ya saka muku kuma fai jazi kuma ya maliku ya saka muku da ayyukanku a'a kai zuwa
شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين
يا أيها الناس يا ku mutane ajiyarku mawuzatun wa'azi ya zo muku min rabbikun daga ubangijinku littafi ne wanda abinda yake gare ku da ku samu na ciki abinda zai same ku na ciki wa shifa'un da waraka alkur'ani waraka ne lima fi suduri ga abin da yake cikin zuciya abin da ke cikin zuciya kamar suke ta su hasala su mene alkur'ani shi waraka ne gari su yayi alhamdulillah dole ne eh dole ne in ya zo ya samu ana wajifa to aka gama sai ya komo tun daga farko daga uzu billahi ya karanta fatiha ya istighfari
sai ya ce assalamu alaikum gabatar malam ya lafiya ce menene hukuncin musulmin da yake musguna wa dan uwansa musulmi amma ba zai musguna ba wanda ba musulmi ba
haddama kowa san wannan haram ne musulmi ya musguna wa musulmi haram ne saboda haka ya aikata haram sai ya je ya nemi wannan ya yafe shi in bai yafe shi ba Allah zai hukunta shi
wannan ce assalamu alaikum da fata malam cewa lafiya idan mutum ya yi wankan janaba ba tare da alwala ba zai iya yin sallah
idan mutum ya yi wankan janaba ba tare da alwalar zai yi sallah zai yi sallah amma in dama kafin ya yi ya tsarkake al'aurarsa ya zama na ba komai ko kogi ne ya zo ya niyya ya fada dai niyyar wankan janaba ya yi fita sana ko kogi jirika sa ko bai alwala ba zai yi sallah
zai ce Allah shi ba ta malam idan mutum ya yi wankan juma'a tare da alwala zai iya sallar juma'a ba tare da ya sake alwala ba babu wankan jima'a ba- babu wankan jima'a sunna ne alwala farilla ne farilla kuma sunna ba za ta iya ɗauka ba mutum ne wai ya zo ya yi wankan jima'a ko da ya yi wankan kuma sifan na wankan jana'a ba ne bai yi alwala ba zai yi sallah na ce ba zai yi ba alwala farilla ne wankan jima'a kuma sunna ne saboda amma wancan farilla ne ta ɗauki ta ɗauki
zai ce assalamu alaikum menene ake nufi da itikadi a musulunci yaya falalansa kuma yana da waɗansu shirka ne
itikafi nafila ne na alheri kuma bata gusa ba a cikin watan ramalana sunna ce saboda haka itikafi shine lazimtan masallaci ka yanke komai ka zo ka lazimci masallaci ba itikafi a gida kamar a ɗakinka wannan kai an ce ya zama halwa ne kawai amma itikafi kafi sai ka zo masallaci ko wannan da sharuɗa ana shiga ne da daddare ko bayan magariba daga nan kuma a yi ta itikafin abinda ake yi karatun ƙur'ani ne da zikirin Allah a cikin babu wani abu in kana itikafi ba za ka je kasuwa ba kuma ba za ka fita ka bar masallacin ba sai dole yawa kamar in mata ne ko da lura same ta in namiji ne kuma dole kamar iyayenka ba su da lafiya za ka je amma in an ce wa iyayenka sun mutu ba za ka je ba sai ka fahimci sai ka gama itikafi dole ya ce assalamu alaikum da fata malam ya sha ruwa lafiya ya ce yana son malam ya kira masa fa'idar sa hannu a kirji da kuma rashin sa a yayin da ake sallah
fa'ida sai dai shi sa hannu a a girji sunna ne na manzo Allah haka yake sallah haka yake sallah duk manyan littattafan hadisi abinda suka kawo kenan annabi in yana sallah in yayi kabbara yakan dora hannunsa a girji to saboda haka ba wato ba za ta fa'ida ba ya wuce fa'ida don sunna ne sunna annabi da yake yi kullum ne
wannan yake assalamu alaikum fata malam ya shaba lafiya yace shine in yayi alwala sai ya zo ne sallah sai kisa ta dinga damunsa amma idan ba lokacin yin sallah ba baya jin komai ya matsayin wannan abin a cikin
in yi alwala eh mm, in yayi alwala sai lokacin ta dinga damunsa amma har in dai bai alwala ba ba zai ji komai ba eh, to ya zama idan ya zama lazuminsa ne haka sai ya yi sallah da alwa- sai ya yi sallah yana hutu don ya zama abu ne ma- lazumi Mhm. don shaidan ne yake neman ya hana shi ibada Mhm.
wannan ce assalamu alaikum nake da fatan malam ke sabon lafiya nake idan mutum ya gina sabon gida ya halatta ya tara malamai su sauke masa qur'ani ko ya halatta ba A- a ce fa karatun ƙur'ani bai halatta ba banda irin maganar malaman yanzu A- jiya baka ji munafukai ma da suka yi gini sun ce annabi zo ya musu sallah don sama albarka ba to yanzu akwai abin da yake da albarka a fili kamar ƙur'ani ne saboda haka duk abin da za ka yi za ka sa a- za za ka yi karatun Qur'ani yawa ba- ba- ba- yadda wasu masu neman aibunta addini ko aibunta malaman da suke yi ba ka- za ka yi Mhm.
na yace assalamu alaikum yace mace ne ta dauki azumi da rana sai al'adar ta zo mata za ta kama baki ne ko za ta ci gaba da shan ba za ta kame baki ba sai ta ci gaba da shan ruwa
sai yace sun samu an sun zo masallaci ne suka samu aka an yi da sallah sai suka zo harabar masallacin su ma suka yi nasu sahun su ma suna da ladan sahun da wayanda suka yi a cikin masallaci
sun zo masallaci ne sai suka samu an yi sallah eh, sai suka koma haraba su ma suka yi nasu da suna da suna da lada amma dai su- su yi a cikin masallacin kam su yi makaruhi shine kuma abin da yanzu mutane su yi in an yi sallah an gama to ba wani sallah an dai limam- limamin da yake lazimta masallacin ya zo ya yi sallah da jama'a to ba dama kai ka zo ka yi wannan makaruhi ne addinin musulunci har- haɗin kai ake so amma an ka fita waje kuka ko kai daidai wani daidai ne kai da lada
zauna ya ce assalamu alaikum ya samu an kira masu da raka a biyu a sallar azahar to sai ba a biya kama liman ba a biya da liman yawa sai ba a biya kama liman sai ce zai bi liman ya yi ba a ne ko sai ya cika ba a biyu ba zai bi liman ba sai ya cika raka a biyu shi ya yi ba'adin in kabli ne kuma zai bi shi Allah biya mana bukatun wannan ya ce assalamu alaikum yana da addu'a a wajen malam Allah ya shirye masa da 'ya'yansa Allah ya mana haka Allah shi ran musulmai duka da 'ya'yansu don albarka annabi wannan shi ma ya ce yana da wata bukata na yi neman addu'a a wajen malam da sauran Allah ya biya masa Allah ya biya masa sauran musulmi
tari ya ce alhaji ladan ya ce a mishi addu'a alhaji ladan to tari na ji na ji akwai muna da wasu bayin Allah annabi dama ya kidaya mutane bakwai wanda Allah zai sa su aljanna suna inuwan al'arshi ana tashin kiyama ba su ba za su ga tashin kiyama ba daga ciki sai ya ya ce akwai mutanen da suka soyayya saboda Allah suka haɗu a kan son Allah suka haɗu kan son Allah to kamar jiya dai wasu daga jesuwa mun yi karatuwar da sunan kowane shekara daga jesuwa yakan zo don Allah ne su ma suke zuwa na tabbata don Allah ne sun zo sun zarce mu sun koma akwai yau ma wasu bayan Allah wanda su ma kullum in muna karatu sukan zo su kuma daga kasan gombe ne to Allah ya haɗa mu da su a cikin ladan kuma Allah sa zumuntanmu ya zama irin wanda annabi ya faɗa don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya haɗa mu cikin aljanna salatin annabi goma Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu Allah ya gafarta ma iyayensu Allah ya gafarta ma malamansu Allah ya gafarta ma malamansu Allah ya shiryar da mu Allah ya shirya mana da yayanmu Allah ya shirya mana da jama'an duk gaba daya Allah ya ba mu lafiya Allah ya za ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu kwanciyar hankali Allah ya ba mu karuwan arziki Allah kaɗai mana fitina wanda muka sani da wanda mu sani ba Allah ya jawo mana alheri wanda muka sani da wanda mu sani ba akwai wanda suke neman addu'an mu Allah biya mana bukatar mu da su Allah biya mana buka mu da zuwa albarka na bisu sallallahu alaihi wasallam الله لا اله الا هو الحي الذي لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باسمه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله يحيي Allah kiyaye mu Allah tsare mu Allah kiyaye addinin mu Allah kiyaye mutuncin mu Allah kiyaye mutuncin jama'a mu abinda muke nema Allah ba mu abinda ya dame mu Allah kore mana don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam لم نشرع لك صدرك ووضعنا عنك وذكرنا الأمر الذي حركه ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Allah sauke mana al'amura, Allah biya mana bukatu, Allah ya mana ludufi, Allah ya ba mu komai a cikin sauki, Allah ya raba mu da wahala, Allah ya raba mu da kunci, Allah ya raba mu da bakin ciki, a duniya da lahira don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam don albarka alqur'ani yayan musulmai da suke neman hanyoyin ilimi na addini da na zamani da hanyar sana'o'i na rayuwa Allah ya ba su Allah ya raba mu da kunci Allah ya raba mu da wahala ألم نشرع إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ألا منع البركة ألا منع البركة ألا البركة ونن تارونا دون البركة القرآن دون البركة النبي duk abin da muke nema Allah ba mu albarka duk abin da Allah ya ba mu Allah ya masa albarka Allah ya jawo albarka a ƙasanmu Allah ya jawo mana albarka a garinmu Allah ya jawo mana albarka a angoyinmu Allah ya jawo mana albarka a gidajenmu Allah ya sa albarka a hannayenmu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم أنت أمرتنا بدعائك وأتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فأجلناك وأمرتنا ذا الجلال والإكرام إنك لا تولو اليوم